بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zamo sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira alfarmar sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillahi mun kwana a cikin wannan sura ta suratul anbiya'i kuma za mu tashi a cikinta daidai kissan nan ta annabi ibrahimu alaihissalam mun ji annabi ibrahimu alaihissalamu wanda allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun ba shi shari'arsa tuntuni ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين فالنبي إبراهيم shiriyar da Allah ya bashi ita ce ta sa yake jayayya da kafirai a cikin kafa musu hujja a cikin cewa abinda fa suke bauta bai da amfani gashi yana karami yana yaro amma kuma yake kafa musu hujja saboda shiriyar da Allah ya bashi wadda ta gabata to shine suke cewa yace do in ne gumaka ne kuke bauta ma waɗannan yana son ya san me amfanin su su ma da kansu suka yi itirafi ba su da amfani amma dai amsa sun sami iyayensu suna bautar su naka su ma suka tashi suna bautar su kaga babu hujja kenan a sun dai samu iyayen suna yi kawai to sun samu iyayen suna yi ba hujja bane eh ba hujja bane a abin da za su gamsar da annabi Ibrahim da shi amfanin abin da abin da yasa suke bauta musu shin sun yi halitta suna matawa suna rayuwa suna amfanarwa suna cutarwa wannan ita ce amsar da annabi ibrahim ke so domin mai wannan shi ya cancanci bauta wanda ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu sannan kuma yana amfanarwa in an bauta masa kuma zai cutar in ba a bauta masa ba wannan shi ya cancanci bauta to da ya zan ba su ba da amsa ba da wannan sai aka ce ba su da amsa kenan ba su da hujja hujjar su kawai iyayensu na bauta ma waɗannan to shi ne ya ce laƙad kuntum antum wa ba kun fi dalalin mubin lallai in ku haka ne lallai da ku da iyayen naku kaf kuna cikin bata mabayyaniya to nan ne muka kwana faqalu sai suka ce kaga ya hada su da su da iyayen nasu duk ya ce suna cikin bata mabayyaniya annabi ibrahimu alaihi salam to saboda haka ne sai suka ce ƙalu a ji'itana bil haqqi abin da yasa muka ji shehu radiyallahu anhu a karatun da yana cewa annabi ibrahim kudubu tauhid dukkan abin da zai yi karo da tauhidi annabi ibrahimu ba zai da shi ba ko kaɗan duk inda Allah zai ambace shi sai kaji ya ce wa ma kana minal mushrike walam yaku mushrika ko walam yaku minal mushrike bai cikin mushrike bai cikin mushrikai don haka ya yi bara'a daga waɗanda suke bautar wani Allah ƙarara ya fito yake yin bara'a wadda kullum muna faɗa a lokacin da muka yi raddi ga wasu halakakku da suka bayyana wanda ake cewa ‘yan haƙiƙa waɗanda ‘yan haƙiƙan nan haƙiƙar gaskiya ba ma musulmi ba ne kwata-kwata ba musulmi ba ne kwata-kwata balle su danganta kansu da musulunci ko ɗariƙa ita ɗariƙa ana yin ta ne a gidan musulunci abin da yasa na kawo wannan bara'a annabi ibrahimu daga mushrikai eh ya ce inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda annabi ibrahim yake cewa mun barraba mu ba ku masu bautar gumaka wannan abin da ya dace ne ko ya zama wajibi sunna annabi ibrahim ga kowa dan dariƙa mutum yake ba dan dariƙa bane ya barranta daga waɗannan miyagun ɗin hakika waɗanda suke bayyanar da kafirci ƙarra domin aikinsu kafirci ne maganganunsu na kafirci ne duk wanda zai yi maganar da ke karo da ɗayantuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah tilo wahdahu la sharika lahu ko ko ya allantar da wani bawa daga cikin bayin Allah wannan ya kafirta kai tsaye ko kuma daga cikin irin miyagun maganganun waɗannan 'yan haƙiƙa na gaya ma Allah baƙan magana ko maganar da ta yi musu daɗi da mai da Allah tabaraka wa ta'ala abin wasa wannan duk aya ta faɗa mana kafirci domin Allah tabaraka wa ta'ala ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tabiru qad kafartum ba'da imanikum Allah tabaraka wa ta'ala ce ka faɗa musu yanzu da Allah ne abin wasa a faɗa ma Allah maganar da duk mai imani in yi ji sai ya toshe kunne ba zai so ya sake jin tabiyunta ba in ka ji ana zagwadinta da daɗinta to wanda suka yi daidai da in haƙiƙan ne a aƙida su ne ke jin daɗinta su yi ta tallanta suna watsawa amma duk mai imani wallahi sai duka jikin shi ta tashi ya ji ana gaya ma Allah irin wa'annan miyagun maganganu to shine Allah ta'ala ta kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi yanzu Allah da manzon Allah da ayoyin Allah kuke mai da shi wasa abin izgili la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum to ba magana kawo hanzari kun kafirta inda kuna da imani to haka muka ce waɗannan 'yan haƙiƙa kafirai duk wanda zai itikadin allantar wani ba Allah subhanahu wata'ala ba kafiri ne duk wanda zai gaya ma Allah yadda ya ga dama kafiri ne duk wanda zai gaya ma annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam yadda ya ga dama ya ci mutunci yadda ya ga dama wannan kafiri ne wanda zai gaya ma alqur'ani yadda ya ga dama izgili kenan ko to Allah ta'ala ce masu izgili da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah waɗannan kafirai ne la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum to waɗannan shi yasa ake barranta da gare su domin sunna ce ta annabawa bara'a ba don a faranta mu wani rai ba wanda, wanda suke tunani ko a faranta musu rai da irin waɗannan maganganun ko wanke kai ne duk ba shi bane annabi ibrahim sunna ce ya fito karre ce ba shi bai tare da kafirai don haka wajibin mu ne mu fito kamar yadda muke yi kuma tun daga wannan musibar ta faru mun fito mun fito mun ce ba mu da alaka manyan mu ma sun fito sun ce wannan ba su da alaka da addinin musulunci balle ɗariƙa ɗariƙa ƙurye gidan musulunci ake yin ɗariƙa kowa ya san abin da ake cewa ɗariƙa ɗariƙa tsananin riko da shari'a shine ya haifar da ɗariƙa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni a kiyaye salloli biyar a kiyaye a rukunin musulunci gabaki ɗayansu a kiyaye waɗannan abubuwa farillai to sai ka kiyaye su sai ka ce za ka ƙara da na filfili domin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waf'alul khaira waf'alul khaira kana son alkhairi don haka kai ma za ka yi ta ƙarawa da na filfili hadisai ingatattu sun tabbatar da bawa na in ji Allah subhanahu wa ta'ala bai gushe ba yana kusanta ta watan da na filfili yana kusanta da da na filfili har in so shi to kaji abin da yasa ake yin dariƙa a kusanci Allah da na filfili domin asalin ita dariƙa ba dole bane amma in ka azama kanka ya zama dole to ya zama dole za ka yi istighfari za ka yi duk kayan da ke ciki na ibadu waɗanda ba dole bane amma dama akwai su cikin musulunci to kaga ka ɗora wa kanka na filfili don samun kusanci da Allah to wannan shi ake ce ma ɗariƙa shi ko haƙiƙa watan ka kore komai a cikin zuciyarka in ba Allah ba babu abin da kake gani illa muraqabar ubangijinka a kodi yaushe a cikin kowane motsi ka san akwai Allah kuma yana nan yana kallon ka yana muraƙabarka don haka kai ma bai fita daga zuciyarka ba da tunaninka wannan hali ne na bayin Allah waɗanda suke makusanta wannan shi yake cewa hakika a shehu abdullahi gwandu daidai da ya kawo watan ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah adiya'u ta'wil in ka diba biya'u ta'wil tafsirin sa yace wannan aya malamai magabatan su sun ce tana karantar da abubuwa kamar haka ya ayyuhal ladina amanu sabiru tana karantar da shari'a me Allah yace ayi me yace a bari isbiru kenan yace sabiru tana karantar da ɗariƙa abinda ba dole ba kamai da shi dole na kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala sannan warabitu wa taqullah sannan shi kuma ribadi shi ma muraqaba ne ce tana karantar da ɗariƙa shari'a ɗariƙa haƙiƙa domin ita haƙiƙan nan da ake ta magana fa akwai haƙiƙa kamar shi ne abin da aka fassara wanda shi ne a gaban malamai cewa a cikin komi ka tabbatar da kadaituwar Allah tabaraka wa ta'ala wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid abinda Allah ke cewa ku dibi sama in kuka dibi sama za ta sanar da ku Allah ku dibi ƙasa in kuka dibi ƙasa za ku gano Allah duk waɗannan abubuwa to abinda an natijar abinda ka ganan shi yake cewa haƙiƙa a gurguje to sai aka samu wasu shedanu waɗanda istahwaza alaihim shaytan shaidan ya ribace su har suka juya ma'anar suka ɗauko suka ba wannan abu mai kyau wanda shi ne mataki na koli a cikin addini don hadisin jibrilu da ya taho mala'ika jibrilu yana tambaya annabi sallallahu alaihi menene musulunci menene imani menene ihsani ai ihsani nan ne gidan hakika menene ihsani manzo Allah ya bashi amsa musulunci shine kaza kaza kaza yace kuma imani shine kaza kaza sannan da yace menene ihsani yace ihsani an ta'budallaha ka'annaka tara ka bauta ma Allah ga ka kamar kana gani shi ga ka kamar kana gani shi to wannan shine hakika to amma sai aka samu wasu yau an wayi gari waɗanda suke kafirai da sunan rigan musulunci da ɗariƙa suna cin mutuncin musulunci da ɗariƙa ba su da alaka da ɗariƙa ba su da alaka da musulunci kamar yadda ce ita shi shi musulunci ɗariƙa ƙurye gidan musulunci ake yin ta ƙurye gidan musulunci ake yin ta duk abin da ake cewa duk abin da zai yi karo da shari'a wannan ba sunan shi haƙiƙa ba sunansa zindiƙanci haka abin da sayyid abdul qadir jiyali qaddasallahu ruhahu yake cewa kullu haqiqatin raddat shari'atan fahiyya zandaka dukkan wata haƙiƙa ta ƙarya wadda za ta kore abin da ake cewa shari'a takalibu na shari'a mutum ce ba zai yi sallah ba ba zai yi kaza ba ba zai yi kaza ba zai yi kaza ba wannan dun mahajubai ne to lallai istahwaza alaihi shaytan shaytan ya ribace shi kuma ya zanna shi ya raba shi da addinin musulunci yanzu bai cikin musulunci yanzu bai cikin musulunci musulunci kan abin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da riƙo da shi kuma shi ne magabata suka karantar sun riƙe wannan har suka koma ga Allah kuma a kan shi suka bar dukkan mabiyansu alhamdulillahi musulunci fili yake babu wani abin da yake ɓoye abin da a shari'a ɗariƙan nan fili take babu wani abin da a ɓoye don haka duk wanda zai zo da wani abin da yake saɓanin wannan to ba addinin musulunci bane ba addinin musulunci bane kuma wajibi ne a fito karara a yi bara'a daga wannan don sunna annabi Ibrahim wadda muke magana a kanta, bara'a daga kafirci, bara'a daga kafirai. Bara'a daga kafirci, bara'a daga kafirai. Kamar yadda nake cewa an juya sunan abin da ma'anar shi mai kyau na hakika an ba wani abu wanda in ka bi abin hakika shi kafirci. Kamar yadda an ce kalmar jihadi. Jihadi don Allah ba jihadi cikin musulunci? ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wazir wacce sinamihi aljihadu fi sabilillah tsororuwar watan tozon addinin musulunci jihadi dan ɗaukaka addinin Allah kaga kenan a cikin musulunci akwai jihadi amma ya aka wayi gari aka wayi gari makiya addinin musulunci na ciki da na waje suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suna yaƙar addinin musulunci a naɗa bam a cikin masallaci a kashe mutum ɗari biyar dubu me sunansa sunansa jihadi do Allah wannan ba a karkatar da ma'ana mai kyau ba an bata mugunyin ma'ana to ai haka shine wannan yan hakika abu ne mai kyau aka karkatar da shi zuwa ga mummunan abu don haka wanda zai yaƙi musulmi ya bayyanar da kafirci karara ya kafirta duk musulmin duniya sai wanda ya ɗauki makami ya yaƙi musulmi wanda sannan kuma suka shafa ma musulunci kashin kaji a ƙi musulunci duk wanda ke raye ya ga lalle musulunci ba addini ba domin addinin tashin hankali ne addinin kashe-kashe ne har ma cikinsu suna kashe junansu a shiga masallaci a ɗana bam a kashe wajen mutum dubu ɗaruruwa da sauransu a ƙona alƙur'anin da ke ciki a yi kaca-kaca duka amma in an kira sunan sai su ce sunansu masu jihadi yanzu don Allah wannan ba su cuci kalmar jihadi ba kaga jihadi akwai cikin musulunci amma wannan sun cuci musulunci domin sun juya kalma mai kyau mai ma'ana sun ba ta mummunan ma'ana to irin shi ne na hakika irin shi ne na hakika sun juya ma'anar mai kyau cewa kai muraƙabar ubangijinka kullun ka tabbatar da kadaituwar ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin komi a cikin komi ka tabbatar da ba wani mai tasiri sai Allah tabaraka wa ta'ala ba wani mai yi sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba ba baka isa ka kyafta idon ka ba ba da ikon ubangiji ba tabbata ko ta'ala to abin da ake so ya zama wannan cikin zuciyarka da hankalinka da tunaninka ko da yaushe kana muraqabar Allah tabaraka wata'ala wannan shine ake ce mu haƙiƙa to amma aka juye ma'anar aka bata wata mummunan ma'ana don haka wannan ba su da alaka kuma waɗanda ke zaka an isko sun samu wasu su daga cikinsu suna danganta kansu da Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu duk duniya ta san mazhabin Shehu Ibrahim radiyallahu tabaraka wa ta'ala nu a tauhid ina wa ashhadu anna Allah la rabba ghayru wa qad ballaga al-hadi alladhi anzala al-mal na shaida na tabbatar da babu abin bauta daga siyasi Allah na tabbatar na shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da abin da Allah ya aiko shi da shi wannan duk inda ka buɗa duk inda ka ji magana shehu radiyallahu anhu magana tauhidi ɗayan ta Allah riko da sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa anna haji khairil khalqi lastu ahidu ni sunnan annabi tamam babu radda za a ga na bauɗe na karkace gabarin sunnan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam idza sara khairun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman falmasiru ba'idu fiyayyen halitta in ya sa gaba yana tafiya inda ya ɗauke nan nike ajiye kafa in ya tsaya kuma maganar tafiya babu ta wannan shine mazhabin shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala shine mazhabin shehu radiyallahu tabaraka wa ta'ala ya ce kwata kwata wasana ilahi nafsi yadda la ura amilu ila ma laysa fi shar'i ja'iza ba za a taba gani na karkata zuwa ga abin da bai halatta ba ga shari'a ko kadan har shehu ya koma ga Allah irin yadda ya gada daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan da rashin lafiya ta kai rashin lafiya bai iya fita amma sai ya rika sayyidina Abbas ya rika sayyidina Ali ya dafa su sannan ya fito masallaci watan yana tattakawa ko share kafa ya kai saboda rashin lafiya takawa ba ta yiwa sai dai share kafa yana yana jingine da sayyidina Abbasu da kuma sayyidina ali ko kuma fadl ibn abbas ko kuma usama ibn zaid kamar yadda duk riwayoyi sun kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ayi sallah da shi bai yadda ya sallah cikin gida ba saboda ya karantar da matsayin sallah wannan hatta kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana suma lokacin sallah yayi a zuba masa ruwa ya ka zuba masa ruwa ya ce ko zai ji ƙarfin jikin in ya watsa ruwan ya tashi ya yunkure ta sai ya sake suma in ya suma ya farfado abin da yake cewa an yi sallah sai da tuna aisha yana nan a kitabu sala sai da tuna aisha ta ce la hum yantaziruna ka ya rasulullah ana nan ba a yi sallah ba ana nan ana jiran ka ya rasulullah manzo Allah a sake bashi ruwan ya watsa ya ji ko jikin zai yi karfi ya ji jikin ya yi karfi ya yunkure ya tashi ya sake suma sallallahu ta'ala alaihi wasallam idan ya farfado abin da yake cewa an yi sallah sai da tuna aisha ta ce la hum yantazirunaka ya rasulullah a'a ba ai sallah ba suna nan ana jiran ka ya rasulullah har daga ƙarshe manzo Allah ya ce ya bada umarni ai sallah a ce Abubakar yi sallah wannan haka manzo Allah ya ban mu haka ya ba al'umma to abinda shehu radiyallahu ne karantar kenan duk waɗanda suka yi shaida tabbas shehu ya kai ga sai ya dafa waɗanda suke makusantansu ya shiga masallaci bai yadda ya sallah cikin gida ba bai yadda ya sallah cikin gida ba bai yadda bai yi sallah ba bai yadda ya yi sallah cikin gida ba sai masallaci abin da ya karantar kenan har har ya koma ga Allah yana kan gado amma da sallah da lazimin shi ba wanda ya kuce masa ba wanda ya kuce masa to don Allah wani ya zo danganta kan shi ya ce sallah hijabi ce me alaƙa shi da shehu in ba cin amana ba da kuma lauje cikin naɗi sai dai lauje cikin naɗi kawai amma wanda bai da abin da ya kai masa alƙur'ani ya ce wasu sho balarabe da sauran shihananmu ku je ku gina mun makarantun ƙur'ani kuma sun ɗabbaka wannan umarni na shehu ibrahim duk ƙasan nan ba inda makarantun alƙur'ani na shehu ibrahim ba su karaɗe ba umarninsa ne duk inda ka je an haddace alkur'anin nan umarninsa ne inda aka sauke umarninsa ne inda aka gina don a rika karantawa umarninsa ne to don Allah bai karantar da alaƙa sa da Qur'ani ba duk sati yayi wa alkur'ani sauka biyu da ta subu'i da ta sauka ta kwana uku uku kun duk sati duk sati duk duniya inda zai tafi yana tare da alkur'anin nan kuma ba zai fito ba sai yayi wannan makusantarsa sun tabbatar da wannan subu'i da yake ya koma ga Allah kaga ya gwada ma mutanensa alaƙar sa da alƙur'ani irin alaƙar shehu tijan da alƙur'ani irin alaƙar manzon Allah da alƙur'ani to karare yanzu wanda ya zo ya ci mutunci alƙur'ani ko kuma ya gaya ma alƙur'ani wata mugunyin magana yanzu yana da alaƙa da shehu in bancin cin amana da kuma lauje cikin nadi saboda haka waɗanda ba su da alaƙa kuma an sha shehu da kansa an samu ya ce musulunci mun gaje shi gadon gado kuma yadda yake yana nan bai canzawa yadda Allah ya sauka wa manzo Allah da shi bai canzawa yana nan don haka wanda ya nemi ya canza shi to musulmi ba za su yadda ba sannan wannan ɗariƙa da sufanci ga baki ɗaya an sha samun waɗanda suka samu zamiya ciki saboda wata mummunar ƙadara ta cin musu kuma suka zame kuma dukkan waɗanda suke kan tafarki na ƙwarai sun barranta daga gare su don haka shehu ƙarar ya fito ya yi barranta duk wanda ba ruwan shi da abin da ya shafi shari'a manzo Allah sallallahu alaihi bai da alaka da dariƙa za ka yi ci aya nasu hallul hazla waqafu muhammada wa illa tarawni dahara jidda bara'i ayan nasu ko aya nasu hallul hazla waqafu muhammada wa illa tarawni dahara jidda bara'i ya ku mutane wallahi ku aje kakaci ku bi manzan Allah in ba haka ba wallahi tallahi wanda di yake da tawaya a cikin bin manzan Allah ba ni da alaka da shi sai ya ce nawa ne in ce ko alama ban san ka ba ko kaɗan saboda na barra na faɗa maka manzan Allah da zai koma ga Allah sai da ya barre ban mana abin da za mu riƙa shi ma shehun kafin ya, ya tafi ya koma ga Allah ya ban mana abin da za mu riƙa ya ce haliddinu illa zikiru wasu sunnatu lati anil mustafa sahat fatilka da wadi abin da shauke cewa shin wai menene addini haliddinu illa zikiru shin wai menene addini in ba alqur'ani ba wasu sunnatu lati anil mustafa sahat fatilka da wadi da sunnar da ta inganta daga al-mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam ita ce waraka ta don Allah shehu bai barranta ba kafin ya koma ga Allah ya ban mana abin da za mu riƙa shi ne abin da wannan ba daidai yake ba da na ban muku abubuwa guda biyu in kun riƙo da su ba za ku bace ba in ji manzo Allah kitab Allah wa sunnata rasulikum ko kitab Allah wa sunnati wannan magana ta shauba ta daidai da magana annabi ba sallallahu alaihi wasallam hal ad-din illa dhikru was sunnatu allati anil mustafa sahat fa tilka dawa'i saboda haka mu mun barranta kan hakika ba su da alaka da addinin musulunci ba ma musulmi bane ba musulmi bane balle su zama ɗan ɗariƙa shi ɗan ɗariƙa musulmi ne ke zama ɗan ɗariƙa dukkan ɗan ɗariƙa to musulmi ke dukkan ɗan ɗariƙa musulmi ke amma wanda bai shigo musulunci ba ina shi ina magana ɗariƙa don haka waɗannan muna roƙon Allah ya kiyaye musulunci da sufanci daga bala'in waɗannan mutane da su da waɗanda ke mara musu baya da makarkashiyarsu da lauje cikin naɗinsu ubangiji Allah ya mana maganin su alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam abin da ya ja wannan magana cewa barranta irin ta annabi ibrahim da yake yi da mushrikai annabi ibrahim ba ba ba hure ba kunne in dai mutum ya bar tafarkin tauhidi annabi ibrahim ba ruwan shi da shi an ji dai yadda yake faɗa wa azar an ji yadda yake faɗa ma mutanensa ya ce qalu inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al'adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda haqiqa mun barraga barin ku mun kafirce muku mun kafirce mu abinda kuke yi shine kafirci shine kafirci mun kafirce masa sannan kuma kiyayya da gaba tsakaninmu da ku yanzu muka fara har sai kun dawo akan tafarki na gaskiya kaka su ma waɗannan in haƙiƙa matuƙar ba sun dawo cikin musulunci ba sun ga girman Allah da girman manzon Allah sallallahu da alƙur'ani da girman magabata waɗanda su ne jagorori to babu radda za mu tafi tare da su Allah ya mana magane su don haka annabi Ibrahim alaihi salamu qalu suka ce ajita na bil haqqi shin wai wannan magana da kake yi da gaske kake da gaske kake ka san ya ce musu laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin da ku da iyayen naku lalle kuna cikin bata mabayyaniya sai suna son su ji wai wannan magana ba'a ce wasa ne koko da gaske ne kake wannan magana da haka sai suka ce qalu aji'ita na bil haqqi shin ka zo mana bil haqqi da gaskiya ne hadha haqqun indaka am hazlun koko ka kaci ne koko a'a kana ba'a ne koko bananci ne kake yi shine ma'ana ka zo mana da gaskiya ne amma anta min al-la'ibin koko kana cikin la'ibin masu wargi am anta min al-la'ibin ko kana cikin masu wargi ne eh tula'ibuna kana wargi da mu ne am hadha huwa al-haqq koko gaskiya dai magana gaskiya kake nufi ala bar rabbukum رب السماوات والأرض الذي فطرهن وعنا على ذلك من الشاهدين النبي إبراهيم عليه السلام سي أمسى مسد بل بل ربكم رب السماوات والأرض kaga shi idrabi abinda ake nufi da idrabi kaucewa daga wata magana zuwa wata kaga sun ce wai da gaske kake ko ko wargi ne sai ce bal wargi ai ba magana wargiya ce ko kaɗan rabbukum ubangijinku wanda shine almustahiqu lil ibada wanda ya cancanci bauta rabbus samawati wal ard shine wanda ya halicci sammai da ƙasai wasu suka ce akwai taqdimi da ta'khiri a cikin wannan a wajen malaman nahwu ai rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna rabbukum Ubangijin da ya halicci sammai da ƙasai ya talicce su da can ba su rabbukum shi ya cancanci ku bauta mawa ba maganar wasa ba ce kaga ya yi idrabi ma'ana ya kaɗe waccan magana tasu ta cewa an anta min la'ibin shin ko kana cikin masu wargi ne sai ce bal a'a ko alama ko alama wannan magana bata ko taso maganar wargi bai ko taso ba ai ubangijin da ya halitti sammai da kasai rabbukum shine ubangijin ku wanda ya cancanci ku bauta masa kaji wannan fuska ta ɗaya kenan wasu kuma suka ce idrabin nan fuskar sa ta biyu cewa bal rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum min ash-shahidin ai abubuwan da kuke bauta mawa ko kusa basu cancanci bauta ba ko kusa ba su cancanci bauta ba kuma aje wannan magana gefe ubangijin da ya cancanci ku bauta mawa shine wanda ya halicci sammai da ƙasai rabbukum rabbus samawati wal ardi allazi fatarahunna wannan da ya halicce su aka ce wanda ya halicce su suwa domin lamiri ne hunna din nan aka ce allazi fatarahunna wanda ya halicci sammai da ƙasai din da babu su shine ma'ana allazi fatarahunna wasu kuma suka ce allazi fatarahunna Ubangijin da ya talicci su gumakan da babu su shi ne ya halicce su, don haka dangana lamirin ga gumaka, a ce Allah zai fatsara hunna wanda ya ƙagi halittar waɗannan gumakan da kuke bauta ma ƙarara watan wautar da su ne ana mai da su wawaye ne a ya kuke barin ubangijin da ya halicci gumaka ku koma kuna bauta ma gumaka ai su gumakan da kuke bauta ma ubangijin da ya cancanta ku bauta masa shine wanda ya halicci sammai da ƙasai allazi fatarahunna kuma shi ya halicci gumaka da babu su kaga ƙarara an nuna musu su suna bautar abin da bai cancanci bauta ba sannan kuma da haka sun zan wawaye sufaha'ul ahlam wawaye jahilai marasa hankali ma'ana hankalinsu bai bai amfane su ba sannan ma'ana fatarahunna wanda ya talicce su da babu su yance fitra kagar halitta abin da da can babu shi sai aka samar da shi to fitra kenan amma abin da dama can akwai shi sai wani ya gani ya kwaikwaya to ba kaga kenan ba to shi Allah tabaraka wa ta'ala ba bai ga wani yayi halitta ba ya kwaikwaya shi ya kagi ita halittar shine ma'ana Allah zai fatara hunna wanda ya kagi halitta ma'ana wanda ya kage ta da babu ta to shine ma'ana Allah zai fatara hunna ay khalaqahunna ala ghairi misalin sabaq ba tare da wani misali da ya gabata ba wa ana ala zalikum min ash-shahidin annabi ibrahim ya ce kuma ni dinnan ina daga cikin masu shaida ala zalikum a bisa zalikum wannan magana da nake faɗa ko zalikum watan cewa Allah shi ya halicci sammai da ƙasai shi ya halicci gumaka ni shaida ne akan haka ni mai kafa hujja ne da shaida akan haka don haka ma yana ƙarami yana yaro lokacin da ya rika kafa musu hujja kun ce rana din nan ita ce Allah ko ya ce to ni fa ban san Allah da yake bacewa ko yake faduwa sai ga rana ta faɗi dama san za ta faɗi sai ce to kun ga irin ta ni ba ni son mai faduwa la uhibbu al-afilin yace ba ni son mai faduwa sai ga watan wata ya bullo da ya ga wata ya ce kun ce wannan ne ubangiji ko shi ma ana nan sai faɗi ya ce to ni fa ban san mai faduwa kage yana wautar da su yana mai da su wawaye suna bautar abin da ke faduwa suna bautar abin da ke gushewa ai ai Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya cancanta su bauta masa wanda ya cancanta shi kada ya cancanta a bauta masa ai bai gushewa bai faduwa to ai kaga hujja ce ke kafa musu ko karara to sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim to wannan shine yake cewa ana ala zalikum min ash-shahidin ina mai shaida akan cewa Allah shi halicci samai da kasai kuma ba wanda ya cancanci abota mawa sai shi watallahi la'akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin to bayan Allah tabaraka wa ta'ala yana ba da labari akan annabi Ibrahim annabi Ibrahim rigima dai da cacar baki ta kauri ma'ana faɗa da faɗa shine muhajjati wa hajjahu qaumu wa hajjahu qaumu kaga ya faɗa su faɗa to wannan din da ta kai to annabi ibrahim sai ya ga abin ba zai tsaya a fatan baki ba yana faɗi suna faɗi sai ya ɗauki wani mataki na ƙarfi wani mataki na ƙarfi zai ɗauka don haka sai yake ba da labarin zai ɗauki mataki na ƙarfi don kare addini don kare tauhidi to ma'ana zai ɗauki mataki akan waɗannan gumakan da ake bauta mawa waɗanda ba su cancanci bauta ba sai ya ce tallahi na rantse da Allah la'aki dan na asnamakum lallai zan yi dabaru in yi kulle-kullen yadda zan gana kau da waɗannan watan gumaka naku abdullahi ibn abbasin ya fassara tallahi din nan ayi wa hurmatillahi la'aki dan na asnamakum na rantse da alfarma Allah tabaraka wa ta'ala lallai sai na yi ƙulle-ƙullen ganin na kau da waɗannan gumaka naku ba da an tuwallu mudbirin bayan kun juya kun ba da baya zuwa idin ku na shekara-shekara da kuka saba suna da idi da suke yi duk shekara to sai wanda suke fita kuma in za a fita idin ba a bari kowa da kwai da kwarkwata sai an fita gaba ɗai namarus da dukkan mutanensa sai sun fita ga baki ɗaya wannan idin na shekara-shekara ba a bari kowa da sai suka ce wa annabi ibrahim da annabi ibrahimu bai taba zuwa ba sai suka ce da za ka fita tare da mu zuwa idin nan nan namu za addinin mu zai burge ka zai baka shawa zai burge ka zai baka shawa to sai suka fita tare da shi din an fita an dan fara tafiya kaɗan sai annabi ibrahim sai lallan ka ya ce ai bai da lafiya ya lallan ka ya ce inni saqim ya ce ba ni da lafiya ba ni da lafiya ba zan iya zuwa ba take dai sai sai ya logaye kawai sai ya faɗi za ka ce wa alka nafsahu sai ya faɗi ya faɗi da kansa sai suka ga lalle wannan ba zai iya tafiya ba don haka bari ya koma gida to cikin wannan a hankali sai ce ai sai kun tafi sai na halakar da waɗannan gumakan in kun tafi sai na halakar da waɗannan gumakan ashe ba wanda ya ji sai mutum ɗaya sai mutum ɗaya ya ji wannan magana ta annabi ibrahimu to shine da abin da ya faru ya faru da suka dawo bayan annabi ibrahimu ya aikata aikin da ya aikata to shi ne fa sai ba su labari ya ce na faji wani matashi da ake cewa Ibrahimu kunji kunji abin da naji yana faɗa kunji kunji a hankali a hankali naji yana faɗa cewa lallai sai ya yi makarkashi yadda ya ga ya halakar da asnamakum waɗannan gumakan naku aka ce su kamar yadda muqatil ibn sulaiman ya ce gumakan da suke bauta su saba'in da biyu ne su saba'in da biyu ne wasu an yi su da dinari wasu da azurfa, wasu da bakin ƙarfe, wasu ma na itace ne na katakai ne, to su ne annabi Ibrahim bayancin sun tafi, sai ya taho ya sassare su ya daddatsa su ya musu rugurgu, ya musu rugurgu. Ta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissanta mana abin da ya faru annabi Ibrahim dai ya ce bai da lafiya mutanensa sun tafi sun bashi a nan sun tafi wajen idin su na shekara-shekara to shi ne bayan sun tafi sai ya cika alkawalin da ya shata alkawalin da ya yi faj'alahum nan take sanya su ba'da zahabihim ila mujtami'ihim fi yawmi idin lahum bayan sun tafi wurin taron su wajen idin su annabi Ibrahimu ja'alahum ya sanya su juzazan gunduwa-gunduwa, ya yi musu rugurugu, ya yi musu gunduwa-gunduwa shine watan faja'alahum juzazan. Wannan faja'alahum juzazan a wajen malaman ƙira'a yana da karatu aksarun mafiya yawan ƙura'u suke karanta shi juzazan, ya sanya su gunduwa-gunduwa watan rugurugu ya musu. Sayyidina Abubakar As-Siddiq da Abdullah ibn Mas'udin da Abu Razinin da Qatada da A'mash da Kisa'i su kuma suka karanta faj'alahum jizazan jizazan bi kasr jimi duk da ma'anar ɗaya ce amma ka ji karatun ya bambanta juzazan ita ce karatun aktarun mafiya yawan qurra'u juzazan amma sayyidina Abubakar da Abdullah ibn Mas'udin da Abu Razinin da A'mash da Kisa'i suka ce jizazan bi kasar jim abu raja'in al-ataridi da ayyubu sakhsiyani rahimahumullahu ta'ala da asim al-juhdari su kuma bi fathil jim faj'alahum jazazan kaji faj'alahum juzazan faj'alahum jizazan faj'alahum jazazan bi fathil jim sai ya sanya su gunduwa gunduwa yi musu rugurugu illa kabiran lahum sai babba daga cikinsu aka ce babba daga cikinsu wanda ya fi su girman jiki su gumakan wanda ya fi su girman jiki sai ya rataya mai watan gatari wanda ya sassare sun da shi to gatarin da ya sassare sun sai ya rataya mai a kafaɗa illa kabiran lahum kenan haka ce illa kabiran lahum zai iya yiwuwa illa kabiran lahum ba girman jiki ya fi sauran ba an da ya fi girmama shi a addinin nasu na kafirci sun fi girmama shi sai ya zamo kabiran lahum illa kabiran lahum sai babba daga cikinsu shi kaɗai ne bai sassare ba sai ya ɗora masa wannan abin nan gatarin watan allakal fa'asa fi unuqihi sai rataye gatari a wuyansa la'allahum ilaihi yarji'un manufarsa in suka dawo domin sa tuntuba domin in aka sare su duka ba za su tuntuba amma in ya zan shi babban ba a sare shi ba to ko tuntubarsa sa yi tun da dama mahaukata ne ai duk wanda ke bautar abin da ya sassaƙa da hannun shi bai da hankali don haka in aka ce zai tuntuɓi gunki cikin wani abu to ai ba a yi kuskure ba ai da ma shi an yi magana ne da mustawa ɗin shi eh mustawa ɗin shi bai da hankali tunda yana bautar abin da bai da amfanarwa bai da cutarwa bai da hankali ke don haka in aka ce la Allahum ilaihi yarji'un wataƙila sa dawo ilaihi zuwa ga wannan gunkin sai tunanin sai ce a to wataƙila kishi ne yasa sassare su bai so ana bautar kankana gashi shi babba kuma ana bautar ƙanana ba zai sassare ƙananan don a daina bautar su za su yi wannan tunanin la Allahum ilaihi yarji'un ko kuma la Allahum ilaihi yarji'un a takaice dai in suka dawo sa yi tunani su ga ah me yasa shi an sassara wannan wannan ba tsare shi ba ko ku la'allahum ilaihi yarji'un lamiri ne na annabi Ibrahim din la'allahum ilaihi yarji'un watakila sa dawo su tuntube shi in suka dawo suka tuntube shi su ji magana kamar tsokana ce yayi ai in ya sassare sa dawo don sun san ba abu kowa ba sai shi don haka shi da ba abin da yake so abin da zai gaya musu sako ne zai isar don haka sai ya sassara gumaka ya san ba za a kama baki ba a yi shiru tunda ba za a kama baki ba a yi shiru la Allahum ilaihi yarji'un za su dawo wajensa domin su ji magana la Allahum ilaihi yarji'un wata fasara wata kila sa dawo zuwa ga addinin Annabi Ibrahim na tauhidi in suka ga an sare ababen da suke bautar to la Allahum ilaihi yarji'un ko sa dawo zuwa ga tauhidi shine addinin Annabi Ibrahim na'am lokaci ta to saboda muna da tambayoyi insha Allah za mu tsaya a nan Allah ya mana muwafaka akan abin da muka karanta bismillah
a tambayar mu ta farko yana cewa an ga mutum malam mata ta Allah ya yi mata rasuwa kuma ana yin ta'azumi yaya za a yi ta'azumi da ake yin sa
to wadda wanda ake bi azumi ‘ya'ya ko makusanta suna iya biya domin bashi ne, in sun biya watan sun yi kyakkyawan alkhairi su za su amfana shi ma mamacin zai amfana. Ya inganta ana yin azumi biya ga mamacin da ya mutu, ana bin shi azumi bai biya ba domin bashi ne na Allah tabaraka wa ta'ala. Saboda haka malamai sun ce dai za a iya yi masa, za a yi, za ta iya, zai iya yin azumin watan ya biya ma matar tashi na'am
ya ce sannan kuma ta bar ya guda sai mahaifiyarta da ta rage to ya za a yi da abin da ta bari na gado
to kaga yanzu ta bar ya guda sai mahaifiyarta sai kuma yarta ko yar da mahaifiya to amma shi mai magana ai kaji ya ce matata kaga shi akwai shi kenan eh kaji akwai shi kenan kaga yanzu ka lissafa dan kaga mace ta ban mijinta da yatta da mahaifiyarta saboda mai ba da labarin mijinta ne don ya ce matarsa to madalla to saboda haka matar da ta mutu ta bar mijinta ta bar yatta ta bar watan mahaifiyarta to kaga shi dai miji watan tashin farko gadonsa a dukiyar matarsa nisifi in ba ɗa ba ɗan ɗa. To tun da yanzu ta ba ‘ya, kaga ‘ya ta ta da shi daga cin nisifi zuwa rubu'i. Ɗaiki ne, an san gadon shi miji ɗin nan rubu'i ne. To sannan wace ce ta ta da shi daga watan cin nisifi zuwa rubu'i? ya ta ta da shi to ya nan ita gadon ta nisifi ba wanda zai ta da ita ita nisifi take su ma'ana a kasa biyu na dukiyar mahaifiyarta to sannan mahaifiyar ita kuma mahaifiyar mamaciya mahaifiyar wadda ta mutu ita kuma abin da take so sudusi domin waye ta da ita daga sulusi ya don ita uwa gadonta ga abinda ɗanta ya mutu abinda take gado na ɗanta sulusi in dai ba watan ɗa ko ɗan ɗa ko isnaini minal ikhwati akwai ba su kadai ke tare daga sulusi to yau an samu ya kaga ya ta tada uwa daga sulusi don haka yanzu mai uwar za ta gada sudusi yanzu kaga mun fahimci kowa abin da gadon shi miji rubu'i ya nisifi sannan kuma watan uwa tana son sudusi to saboda haka kaga yanzu abinda za mu ɗauka in aka ce a raba watan uku saboda saboda a raba biyu he saboda ya ta samu nisifi to ai kaga cikin biyu ba rubu'i kuma cikin biyu ba sudusi don haka yanzu dole abinda za mu kasa sai a kasa shida domin cikin shida akwai nisifi shida ma ba ta da rubuyi afuwan shida ma ba ta da rubuyi don haka dole sai an kasa goma sha biyu don haka za ka ɗauki biyu ga shida sai ka ce biyu ta bugi shida baubiya sha biyu kenan to sha biyu ce za ta baka abin da kake bukata za a samu rubu'in miji a ciki me rubu'in sha biyu hudu in ka kasa sha biyu hudu e, uku a uku shine rubu'i in ka kasa sha biyu hudu za ka samu uku uku don haka yanzu uku shine rubu'in miji a an kare da miji to menene nisifin sha biyu shida shi ne rabon ya ko sannan menene watan sudusi na sha biyu biyu kaga ga biyu na uwa sudusi ga shida nisifin ya takwas kenan sannan ga uku rubu'in miji nawa kenan sha ɗaya kenan ɗayan sai dai a yi baitulmali da shi domin cikinsu ba mai asirci uwa ba ta asirci ya ba ta asirci miji bai asirci waɗannan duk masu ci da farali ne saboda haka sai dai a kai shi bai tulmali shi ɗaya yanzu dai za a kasa dukiya sha biyu ne a ba ya shida a ba miji hudu rubu'insa ita ma don a faɗi ko menene a ba ya nisifinta shida a ba miji uku rubu'insa sannan a ba uwa sudusinta shi ne biyu shi kenan ɗayan da ya rage na baitul mali ne na ko kuma adibi waɗanda suke waɗanda suke makusanta ne amma ba sa gado ya danganta ne ya da sauran
shi wanda ya ce malam yana son gane bayani kan hadisin jariya domin in ƙara fahimtarsa to da yake ita wannan tambaya an rubuto ta watakila ta yi sati ba mu fara amsa tambayoyin ba sai yanzu kuma ba mu ganta ba sai bayan an yi karatun shekaran jiya da jiya sannan aka ga wannan to kusan dai a ce an amsa hadithul jari hadithul jariya kamar yadda duk wanda ya saurari karatun jiya ya ji ba mu ma ƙare bayanin maganganun malamai ba irin su al'imamu fakhruddin razi irin su mai al-mufhim sharhin muslim fima ashkala min hadisi muslim da kuma al'allamatul ubdi wanda shi ma ya yi abin da wancan sharhi ne na muslim wanda kuma mas'aloli masu iskali na sahihu muslim al'allamatul ubdi shi ma dukkansu sun faɗa kamar yadda in mun samu lokaci insha Allah za mu koma maganganun waɗannan malamai mu ji meye matsayin hadisul jariya a wajen malamai jiya dai mun ji irin tarnaƙin da hadisin nan yake da shi na iltirabi da kuma cewa wata riwayatun ce bil ma'ana ga shizudin da yake da shi duka malamai ne suka faɗi wannan duka in an ƙare gaba ɗai an bisa ga taslimi jadali aina Allah duk bai fi kaikai ba shizudin ba iltirabin ba komai to to imamun nawawi ya ce lissalafi fihi mazhabani salafu na da mazhabi biyu akan hadithul jariya mazhabi na farko mazhabin tafwidi mun karanta sharhin sahihu muslim muka buɗa muka karanta shi a jihin anjima abinda imamun nawawi ke faɗa hadisul jariya dinnan yana daga cikin ahadisus sifat wanda malamai salafu suna da matafiya biyu a ciki imma dai tafwili a fawwala ma Allah shi kadai san abin da yake nufi da wannan magana ta aina Allah da fis sama yace amma ba zahirin sa ba ba zahirin sa ba ko kuma sannan kuma tare da itikadin tsarkake Allah gabarin kamanta shi da abin da ya kama da halitta tsarkake itikadin tsarkake Allah gabarin yayi kama da halitta to yace mazhabi na biyu shine mazhabu ta'wili ai tawili a tsarkake Allah tabaraka wa ai tawilin da za a tsarkake Allah tabaraka wa ta'ala gabarin ai mai jaha ko ko ai mai makani da dogaro da fis sama aina Allah a fis sama yace kuma hasali ma waɗannan alfazu waɗanda suka tuzgo shi ma ya kawo magana Imam Al-Qadi al-In antuna da ka tun jiya dai muke jin maganganun malamai akan hadisul jariya ba a ɗaukarsa akan zahirinsa imam al-qadi iyali ya ce ire-iren waɗannan lafuzza waɗanda zahirin su ke nuna Allah yana sama da ire-iren su har ya kawo irin a amintun man fis sama yace laysat ala zahiriha ba kan zahirinta take ba ana tawilin ta ne kuma aka ji tawilin sannan kuma da maganganun da kai da kanka zaka san lallai akwai wata magana a ciki wataran da lafazin أين الله وترا فمد النبي صلى الله عليه وسلم إليها يده من ذا الله يميك أهنش ذو أغريتا كما وترا أنت ياتي أين الله وترا تاتي في السماء وترا كما فأشارت إلى السماء وترا كما النبي صلى الله عليه وسلم ياتي أتشهدين الله إله إلا الله وترا كما ياتي من ربك وترا كما ياتي أين الله معنا watan wani lokaci a ce ya ce marar wani lokaci a ce ya ce a tashhadi na Allah ilaha illallah wani lokaci a ruwaito da aina Allah wata ran a ruwaito amsatta ishara fa asharat ila sama tai ishara zuwa sama wani lokaci kuma sai ka ji an ce fa qalat fis sama haka aka ce iltirabin nan ya hana a kafa hujja da hadisul jariya akan Allah yana sama wannan maganar malamai ce mun ji maganar su abul walid al-baji kusan shekara dubu da yin wannan maganar mun ji ta jiya da maganar abubakar al'imamu abubakar ibn al-arabi al-maliki mai aridatul ahwazi kuma cikin aridatul ahwazi in ya kawo sharhin sahihu tirmizi sannan an ji maganganu irin su imamu annawawi din an ji magana irin su watan abul farji ibn al-jawzi abdurrahman al-imam malamin hadisi malamin tafsiri ya faɗi wannan magana ya ce ƙoƙuwar abin da ake ganowa girmamawa ta ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ba ana gano cewa ainihin la isharar ta ba ba tana nuna Allah na sama ba a'a girmama Allah ake ganowa cikin isharar ta da sama wannan dai a takaice shine magana akan hadisul jariya mun amsa shi kuma da magana mai fadi na'am saboda lokaci a ga zamu da tambayoyin sai kuma sakonni to ko ma Allah ya aiko da naira 100 cewa yana neman addu'a da kuma wayanda suka rubuto cewa mala a dai ana addu'a ga abubuwan da ke faruwa a wannan jiha tamu a farkon wannan wata da muke ciki Allah ya yi muna a farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan su ne sakonni alhamdulillah waɗanda suka aiko da sakonni suna roƙon addu'o'i ubangiji Allah biya bukatunsu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama Allah biya bukatunsu ya biya namun alkhairi abinda suke fata suke buri a wajen Allah na alkhairi Allah ya tabbata musu abinda suke khaufi na sharri kuma Allah ya tunkuɗe musu Allah ya kare su ya kiyaye su ya kare mu ya kiyaye mu gaba kida halin da jihar mu take ciki ubangiji Allah ya daukake mana halin da jihar mu take ciki Allah ya daukake mana wannan musibu da bala'u'a waɗanda Allah tabaraka wata'ala ya jarrabe mu da su ubangiji Allah ka yafe mana Allah kuma ya daukake mana Allah ka yafe mana Allah ka daukake mana Allah ka yafe mana Allah ka daukake mana alfarmin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya Allah ka zaunar da jihar mu lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali madawwami Allah ka ba mu kwanciyar hankali madawwami Allah ka ba mu arziki madawwami Allah ka ba mu arziki madawwami Allah ka gafarta mana zunubanmu zahiran wa baɗina Allah ka yafe mana Allah ka yafe ma iyayenmu Allah ka yafe ma iyayen iyayenmu Allah ka yafe ma kakannin kakanninmu Allah ka ji kan malamanmu da rahma Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta mu malamansu Allah ka gafarta mu malaman malamansu alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ka karɓo mana wannan ibada Allah ka rubuta mu cikin wani diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ka ƙara mu rayuwar mu albarka Allah ka ƙara mu rayuwar mu albarka idan cikawar mu ta zo Allah ya samu cika da kyau da imani Allah ya samu cika da kyau da imani bijahi fatiha da salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين